من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرت نوف تعاني بها في داعية عنايتي ونفعت انس ترفعني بها الى سماع جبتك ورئايتك وارفض نور تعوقني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومثل الماكرين وكرم الظالمين وأجان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطاغين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar junanmu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar yau asabar sha uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yau lahadi yau lahadi sha uku ga watan ramadana miladiya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya nufe mu da ganin wannan rana kuma rama ya ja mana aya ta ashirin da biyu ke da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa annabi da ana kuma al'aurar firashan wa sama'a bina'a wa an zala min as-sama'i ma'an fa afda bihi min as-samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Jiya Allah subhanahu wata'ala ya ce mu inda muka fara karatu ko muka yi karatu akan mafi rinjayen ayar. To, akwai wani abu ne wanda alaran ma yake ganin ya kamata a ƙara karantawa. Mun faɗa cewa allazi da ala kumul aura firasha. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wannan ubangijin nan namu wanda ya shimfiɗa mana wannan ƙasan. Wanda bai yi ta kamar toka ba, ko suminti kana takawa kana burmawa. Bai yi ta kamar taɓo ba, wanda idan ka sa kafanka kafanka sai ya rika zirmewa ciki sai ya kawo gwiwa sannan ka zaro kafan da kyar ka ƙara wurga ta gaban ko ka kalla wani abu nan wurin ma a tafiyar dan adam dan adam ya kamata ya ƙara ganin girman Allah yanzu abin ya zo kwalwana tafiyanka dan adam da kafa ne yake tafiya da kafa ɗaya dan adam yake tafiya ɗaya tana dogare shi ne. In ka ɗaga ɗaya ɗayan ne za ta rike ka, ba za ka faɗi ba, sai ka motsa ɗaya. In ka wannan wanda ka motsa yanzu ita ne za ta rike ka, sai ka ɗago wancan. Da ba din Allah ba, ba za ka iya hakan ba. To yanzu misali sai a ce ƙasan yanzu ta zama taɓo, ka wurga ɗaya, ka lime. sai ka tsaya ka tsaya ka jawo ta tukunna ko ba ka Allah ya yafe mana ka ku san dan adam zai wahala ko muka faɗa Allah ya sauka ga wannan Allah nan da ya sa ka sannan ta zama to kaman gantsa kuka ba an san da rabu ko wani greenish abu haka wanda yake tsayawa wurin ruwa wanda za ga idan mutum famfan su ko wurin wanke-wancen su akwai galba kukan da ya zo ya taka ko sai ga yayi su ya ji yawa ka gani yara sun gana wani nake magana manya ba za su gane ba tunda manya ne sun zo za su yi takatsantsan amma yaro ko kai wani zuwa ba da samun ɓata rana ko manya ma sai ya zame ko sai ya ba Allah ce ban yi muku kasanta zama haka ba sai ya tafi tafiyar da ke za ka ta zamewa kana faduwa الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء يسنيا من سمن nan da zaman to ginanna gata very sorry kauri take ne shi ta Allah subhanahu wataala yake kalla mana saman nan kaga inda yage babu inda ta yage isan mulki na ne kaga inda na sa wani madogara ya dogare ta isan mulki na ne والسماء بناء فأخرج وأنزل من السماء ماء Allah yake muka saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da shi ne kuke rayuwa domin karkashinsa ne dukkanin arzikin ku yake sauri a cikinsa. In tunanin ka kai manomi ne in ba a yi wannan ba akwai matsala. Kai za ka kyawa ni ba manomi ba ne, sai Allah ya ce da za mu rike ruwan nan na kwana ɗaya sai an wahala kwana ɗaya kawai ya za a ɗauke ruwa masu amfani da famfo ana ɗauke ruwa na kwana ɗaya kar ka so ga yadda mutane za su shiga tashin hankali su kaddara ba famfo ba wurarenmu ko ƙauye inda muke rayuwa ƙauye shi ke sai a ce an leƙa rijiya gaba ɗaya ba ruwa kawai yau ka je da leƙa rijiyar gidanka sai ga babu ruwa wanda shi ma ya leƙa sai ga babu ruwa na rana ɗaya ya kake ganin rayuwa za ta zama a wannan lokacin ga wancan ya ce a ainihin bohol ne inda zan kunna shi ma ya kunna ruwan ya ki zuwa kenan wannan ruwan da kake gani ba kankanin rahma bane Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka ruwan ya zama to waja'alna min al-ma'i kullu shay'in muka sanya ruwa ya zama to shine masdari na rayuwar kowace halitta Allah ya ce wannan ruwan muka saukar da shi daga sama don mafi yawanci abin da dan adam yake gani kenan amma Allah subhanahu wata'ala kuma yakan filfilo mana da ruwan ta kasa ko yakan filfilo mana da ruwan daga kasa don mu yi amfani da shi cikin natsuwa wani zuma Allah subhanahu wataala in ya hada maka ruwa na sama da ruwa na kasa yace su zo a lokaci daya to halaka ne ta za ta ko ai da wannan ruwan da shi Allah subhanahu wataala ya halaka da mutanen annabi nu ka kalla magana Allah ya bar ruwan magana aka yi wa kasa ta fito da ruwanta magana aka bar ruwa aka ce ta saki ruwanta wakila ya ardu bla'i ma aki wa ya samawu adlai wani zalma sama ruwa ƙasa ruwa mali sai ya zama tun halaka Allah mun gode da baka yi mana irin wancan ba ko dan da yawa mutane suka rena ruwa wannan ruwan da shi aka halakar da wasu amma dan adam yanzu ya kai matsayin da barnar ruwan yake wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ko da ɗan adam yana bakin teku ne don zai yi alula kan ya yi almubazzaran shi da ruwa kaga dai ga ka kago tushen ruwan kenan ko teku maza na ce in za ka yi alula kan ka yi almubazzaran shi da ruwa wa'azala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai muka fitar muku da kayayyakin marmari da ababen da an faɗa kayayyakin marmari saboda mutane hankalin su ya fi zuwa kai saboda mafi yawancin mutane sun mai da kayan marmari a matsayin sako tushen ko hanyar arzikin su kamar su ilabi su abun su wane ne su ko ba ba ba na yi min samara da rizkan lakum fala ta jaru lillahi an jadahu wa antum ta'lamun wannan fala ta jaru lillahi an jada din nan shine baka sunan da yasa alaran ma ya maimaita mana wannan aya fala ta jaru lillahi an jadahu wa antum ta'lamun Allah subhanahu wataala ya ce kar ku yadda ku sanya wa Allah subhanahu wataala kishiya alhali kuna tsare to ya kenan alhali kuna tsare ku sanya wa Allah subhanahu wataala kishiya mai tafsirul muyassir yace ai a nan wurin sai kwakwalwar mutum zai ɗan shiga wani iri cewa aya baya an siffanta wayannan mutanen cewa صم بكم عمي فهم لا يرجعون ko da ba wani summun bukmun umuyun fahim da ya ki nuna ko yawwa to an siffanta su a matsayin ba sa ji ba sa gani ba sa kaza yanzu kuma an ce wala fala ta jaru lillahi an jada wa an tun ta'lamuna alhali suna tsinke na ma suna da ba ilimi kenan sai malam yace ba sa ke ni ba ai mun faɗa a baya wannan summun bukmun umuyun din nan ana magana a kan ainihin hasasan na cire idan ba wannan ba ainihin idan can ciki wanda yake ganin gaskiya ya ci kunnan ba wannan ba ainihin na can cikin wanda zai fi gaskiya ya rike ko ba hausawa suna cewa ba wannan maganan ba an faɗa muku ba ne ka ji ta nan ka ji ta nan kare kenan ainihin kullum cin da yake bane ko sai sa Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani illa man alqasama alqasama ya wurga wannan kunnan wurin da ake masa nasiha ko ake masa magana wa huwa shahid ya halarto da dukkanin tunaninsa da komai a wannan wurin shine maganar zai amfane shi amma ka zo kana wa mutum magana kamar misali ka zo kana mun magana ko sai ne haka za ka zauna ba zuciya a kani da Allah ko ba ka bari amma da ka zo kana mun magana sai yana gyara zama me yake nuna maka na ba da inci bayi na gaba daya zuwa kanka na yi paying din attention ina zuwa gare ka domin maganar da za ka gaya mata dauke ta da muhimmanci anan wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce fala tasalu lillahi andadan wa antum ta'lamun ta'lamuna alhali kuna sare cewa Allah subhanahu wataala shine makajin ku makaji shine mahalicin ku ba a wani wuri ya ga kofi ba in aka ce makaji mahalici ko shine wanda yake kirkiro abu ba tare da ya kalla a wurin wani ba Allah ya ga wani kwafi ne mai mutane ya kwaikwaya ya yi Khalid ce ne. Ko? Ya sa yi bara bari ku sama wa tuwala. Makajin sammai da kasai ba a wurin wani ya kwaikwaya ba. To haka halittar ɗan adam ma ba a wurin wani bane Allah ya gani ya kwaikwaya ya ce ɗan adam sai a yi shi kamar haka. To fa za ta tsalu lillahi an jadar. Kada ku sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiyoyi. kana bauta wa Allah kana bauta wa wani dodo kana bauta wa Allah kana bauta wa wani maciji kana bauta wa Allah kana bauta wa wani aljani da dukkanin abin da za ka iya surantawa fala tasalu lillahi anjada wa antum ta'lamuna da hali kuna sane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine makajin ku shine ya halicce ku shine mafi cancantan a bauta masa Maulanmu Shehu Ibrahim Aliya radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa mutane guda goma mutane guda goma ko samfarin mutane guda goma rudaddu ne sun rudi kansu kuma sun halakar da kansu za ka ce masu Ibrahim ba wadwane ne ko? Shehu Ibrahim ya ce na farko man arafa annallaha khaliqu wa lam ya'budu duk wanda ya san cewa Allah ne ya halicce shi amma ya ki bauta wa Allah to wannan ya da kansa kuma ya halakar da kai har wanda ba musulmi ba in ka tambaye shi waye ya halicce ka sai ce maka Allah wala in saraka man khalaqa man yaqulunna Allah haka Allah ya faɗa Qur'ani har wanda ba musulmi ba in ka tambaye shi who created you he is God now is God who is that God? Ko? Shi ne inda rigimar take yanzu, wane ne wannan God ɗin? Suka ce, God, ko? Shi ne supernatural. Ko ba ka ake bambarawa da turanci? Ko ba na ‘yan boko? Ko? In aka ce God, supernatural ne, ko? Super being. Wai wanda ya gagara kowa, shi ne wannan god din mu da hausa mu ce Allah wanda ya gagara kowa ba shi ne da sai da Allah ne to shi ne shi Ibrahim bin Yasir radiyallahu ta'ala ne yake cewa duk wanda ya san cewa Allah ne ya halicce shi sai ya iya bauta wa wannan Allah to ya yaudara kansa ya rutu kansa kuma ya halakar da kanshi Shehu ya ce na biyu ومن عرف أن الله رازقه ولم يطمئن به duk wanda ya sani cewa Allah ne kaɗai ka iya azurta shi amma ya kina tsuwa ya bi Allah Allah ya azurta shi ya yaudara kansa ya halakar da kansa na sani Allah ne yake azurtawa saboda na ga arzikin ya yi jinkiri har yanzu ban zama biloniya ba ko kawai sai nake wurin wani kuka shayi a mun kaza a mun kaza na samu kuɗi mara yace wannan halakar da kai ka bi Allah nan a hankali zai kawo maka arzikin ka da arzikin da Allah ya rubuta maka ko malamu shehu shehu shehu Ibrahim Sharif Salih Al-Husaini yake cewa yake karanta wani hadisi yake cewa Allah ya riga ya hukunta ya rubuta babu babu wata rai Ma'ana babu wani mutum wanda zai mutu fashe sai ya gaba cin arzikinsa gaba daya ba za ka taɓa mutuwa da arzikin nan ba an gaya maka hadisi na hudu ba ko arba'un nawawi fa yumar bi arba'i kalimati bi kadar rizqihi da rubutun arzikinsa kenan nan wurin ma ya kamata mu dan tsaya mu dai darasi a ce da ni da kai har da ke da ke sauraron mu yanzu a gida mu ne muka rubuta arzikinmu a cikin cikin mamanmu ni na faɗa ai an da ke faɗa sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abun gaskatawa cewa inna alakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfa har zuwa kan inda muke magana yanzu fa yu'maru bi arba'i kalimati za a umarci dan adam yana cikin cikin mamansa da ya rubuta kalmomi guda hudu bi kata rizki da rubutun arzikinsa menene arzikinka naira nawa za ka tara naira nawa za ka kashe a rayuwanka na duniya gaba ɗaya tun daga haihuwanka har zuwa mutuwanka wannan naira goma da kake samu yau ka kashe gobe ka samu biyar ka kashe jibi a baka ɗari ka kashe gata a baka ɗari biyar ka kashe gata a wani rana ya zo a baka dubu biyu ka kashe duka a wurin Allah an riga an kirga tun daga rayuwanka tun daga farkon samun kuɗinka har zuwa mutuwanka za a faɗi jumlan kuɗin sai a ce wani kafin ya mutu zai kashe kuɗi mai suna kuɗi a rayuwarsa naira miliyan hamsin. To ba za ka mutu ba sai wannan naira miliyan hamsin ɗin sun zo ka gama ka kashe. Ka ta riski abincin da za ka ci ba mu faɗa ba a risk yana ɗauka abinci biya. Risk abinci loma nawa za ka yi. Wane kafin ya mutu zai yi loma miliyan uku da dubu ɗari biyu da talatin da ɗaya. Yana cewa wannan adadin na talatin da biyu ba za ta shiga ko ta shiga wallahi ko ta shiga. Sosai, ba sani mana hukunta ba ganin asibiti an sama mutum abinci, abincin ya yi. Saboda abin da aka riga aka auna na cewa shi ya faɗa da kansa ga adadin loman da zai sun riga sun kai to saboda haka ba za a ƙara barin wani shi ba ruwa rizq wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ruwa da ni da kai muka faɗa lita miliyan hamsin da biyar za mu sha ko za ka sha kai za ka faɗa da kin kaza shi an an kiyaye da lokacin ya yi kana da kana da yanzu wannan ruwan da muke sha yana nan a kirge da lokacin ya kai wallahi dubu ɗaya ba zai ƙara wucewa ba kai za ka ga wani a asibitin ba bakin ya riga ya kulle za a zo a sa mai ta hanci ko ba ka ke yi ba za a fara jin daɗi yanzu yana iya ci ta hanci yana iya sha ta hanci in lokacin ya kai da aka ce ba zai ƙara shiga ba ya kai adadin abin da zai ci ko abin da zai sha ruwan ko ya shiga zai fito ko ya shiga zai fito wannan ni bai dade ma da ya faru da ni ba yar mahaifina haka abin ya faru da ke inda kake gaya maka wannan an sa shi kenan yana tafiya ana murna shi kenan sai daina likitan kawai haka ya jirgi da kai nake akwai sauran mata a wurin zuwa sun kawai shi kenan labarin ya ƙare nan nan na farawa sai ka zo lokacin a kwanga nan haka saboda haka haka in ka faɗa risk ɗinka guda ka zane bi ka san risk sai a risk ce bere ma wa ajali a amma mun tsallake wani abu bi ka san risk ne wa amali aikinsa aikinsa kai ne da gaske zaka faɗa ga irin aikin da zan yi ina yaro ɗan shekara bakwai ko shekara goma zan yi aikin rafta za a rubuta maka kai ka kai ka faɗa za ka yi rafta sai a rubuta to dole dole ne ka zuwa Allah ya ce ga rafta ka gani za ka rubuta cewa za ka yi wankau an gane wankau wanki kai ka faɗa Allah na nan ya kiyaye maka duk sai ka yi zan zo zan yi aikin cuta za a rubuta ma za ka yi daga nan zan zo na yi aiki da gwamnatin tarayya zan zama ministan mai za a rubuta wallahi za a rubuta yana nan a rubuce sai ka zo ana labari ai yayi aikin ta Allah ta yanzu ministan bai ne da shi muke yin abin da ake rama Allah da wannan wa amali aikin da kake yi yanzu kai ka riga ka rubuta Allah ya kiyaye maka wa ajali da dalilin da zai zama to sanadiyyar mutuwanka menene zai faru ya zama to sanadiyyar mutuwanka Allah ka samu a cikin irin wannan wani zai rubuta gaura mun mali za a yi to ɗaya shi kenan sai da mutu Allah kar ya sa ka yi kuma haka za ka yi ta mamaki a ce wai an mara wani ya mutu ko ba haka ba ba san da kun taɓa kiyaye irin wannan ko a ce mashin ya buge wani sai a ta ai mashin ne ya buge shi ko ya mutu mashin sai ga mutane hankalin su bai ɗauka ba ko a ta keke ne ta buge shi kuma ya mutu sai ga mutane keke keke ya buge shi ya mutu a shi ne ya faɗa cewa sanadiyyar mutuwan nashi kaza ne zai faru in ya faru kuma sai mutum wani a'a zai faɗa ruwa ne zai shiga kwaɗe-kwaɗen ya kife da shi a'a jini ne zai faɗo masa kai dai za ka faɗa ga abin da zai zama to sanadiyya wa shaqiyyun aw sa'idun kai za ka rubuta kai dan aljanna ne ko aka san haka Allah ya kare Allah ya samu yan aljanna Allah ya samu yan aljanna shi ne shehu ibrahim yake faɗa a wannan wurin a tafsirin a tafsirinsa fi riyadi tafsir yake cewa man arafa allah wa lam ya'bud wa man arafa anna allah razuquhu wa lam yatma'inna bi wanda ya yadda Allah ne kaɗai ke azurtawa amma ya kiyar da su ya bi Allah nan to ya yaudara kansa kuma ya halakar da kansa shehu ya ci gaba da cewa yana da gaske mutum na uku ومن عرف أن الدنيا سائلة ويميل إليها يعتمد عليها شبران يمسك cewa mutumin da ya sani cewa duniyan nan ƙararra ce mai gushewa ce amma shi kenan ya bin duniyan nan ya rabu da addininsa shi ina ka so neman duniya ina za ka neman duniya yaki ya tsaya ya bauta wa ubangijinsa ya zaɓi wannan duniyan ya fifita wannan duniyan akan lahirarsa malam ya ce wannan mutumin ya yaudara kansa kuma ya halakar da kansa Allah abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kallon da Allah yake magana ba man kana yuridu al-ajila duk wanda yake son gaggawa gaggawa kudi ya zo ya ki halal ya ki haram ya ki halal ya ki haram Allah ya ce aljanna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauta masa duniyan kawo masa kudi kawai mai yawa kawai ya ta gundin gundin ya halakar da kai shi ma Allah ya ce liman nuridu ga wanda muke so ne zamu ma haka ba kowa bane zai nemi duniyar mu bashi sai ya ki halal ya ki haram kallon da Allah ya ce ka nemi duniyar mata ya ci halatta ya ci haram din Allah ya ce ba kowa za mu azurta ta hakan ba sai wanda muka ga dama wanda za a zai zo lahira kamar yayin shekara irin kamar miliyan ɗari bakwai haka a gidan wuta a kana da imani ne ai wallahi ba ka na ba ta rantsuwa akwai wanda za a sa shi a wuta zai shekara zai shekara kamar tiriliyan bakwai haka sannan za a ture shi daga ce tiriliyan ta ga ba karamin kwanko ne ko tiriliyan bakwai ta ga yawan adadin kotacin najeriya kenan shekara tiriliyan bakwai shi ma wannan bawai da sauki na shi akwai wanda in ya daga kai in ya hango su zai shi ba bai bai ni zan fita zan ba akwai wanda sai sun yi shekaru kamar tiriliyan ɗari biyar a wuta dan wa bara da masa akwai wanda zai shiga gidan wuta Allah yake cewa khalidi la fi hali abadan shi ba magana shekaru fita shi shi kwajen ke zai tawwama a gidan wuta har abada ba ta kaga da kuma wanda wanda zai shekara tiriliyan ɗari biyar yana kirgawa yana nan da yana kirgawa yana nan yana kirgawa tare da irin nau'ukan azabar da ake masa yana nan yana sa ran ai tsora kaza yana daga cikin abin da yake rudan mutanen suna ɗauka shekarun lahira irin shekarun duniya ne kan yani shekarun duniya shekarun lahira ba irin na duniya ba ne Allah ne faɗa cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu rana ɗaya a lahira rana ɗaya a lahira daidai yake da shekaru dubu na duniya da muke kirgawa kenan idan aka ce mutum zai yi shekara ɗaya a lahira to sai ka zo ka lissawa ko kowane kwana ɗaya daidai yake da shekaru dubu sai ka ce dubu so ɗari uku da sittin da nawa da biyar ko da shida don an samu ƙari za ka ga mutum ya cuye ya kone ya ko ba ka ba sannan wani abin burgewa kuma da wannan wutan in ji Allah sun mala ya mutu fiha abu to wani ya ce wai abin burgewa ne to haka Allah yake ai yana jira maka ne ai saboda ka sani komai na da a tsare yake da ni da kai in ba ma san mu je wannan wurin na sun wala ya mutu fiha wala ya haya kar mu saba mai ha maga kan lafiya kuma kullama na bijat juluduhum wadanna usulan gaira liyaduqul azab shin lokacin da mutum ya kore sai Allah subhanahu wataala ya kara dawo da shi da mutum ya kore sai a dawo da shi haka sai rika konewa ana dawo da shi haka har wa'annan shekarar an gaya maka abincin gidan wutar inna shata zakumi ta'amu da fi kalbuhuli yakfi fil buku Allah Allah kalbuhuli wai ma ruwan da za a sha a gidan wutar sai da Allah ya faɗa ina ne idan mutum yana da kurji din nan za ga ya ja ruwa ko za ka ga ruwan wani farin farin haka din jaje jaje jini shi na ko ba ka ba ruwan miki ne kawai Allah ya ce shi ne za a tafarfasa shi za a tafarfasa shi ga ga mala'iku nan ana ɗibo kofuna mala na wannan gyambon ruwan gyambon da ɗan gidan wuta ya ce Allah ina jin kishi sai a ce a bashi wannan da ya ɗibo wanda yana kallo ga shi gyambon gyambon ga jini malam da ya ɗauko haka zai sa kafin ya kawo fiskan shi fiskan za ta zamaye saboda azaban zafi da tirin kawai wannan bishiyar yi na zazzabo ɗin nan kaya kaya ne ba da ɗan wutar ya sa a bakin shi wannan kai za ta kula harshen za ta fillo haka Allah ya sai kun ci zubu innaka antal aziz ko ba ke cewa shi ne shi Ibrahim ke cewa duk wanda ya fifita rayuwar duniya ya zaɓa rayuwar duniya akan layira to wannan mutumin ya yaudara kansa kuma ya halakar da kansa daɗewar ka fito sosai a duniya kai shekara ɗari biyu. Ka daɗe, ka daɗe shekara ɗari biyu. To sai ka fifita wannan rayuwar shekara ɗari biyar a kan wurin da yake har abada ne domin ita lahira ba ta da ƙarshe. Ba ta da ƙarshe ita. Allah ta kawo wannan malamin da alheri da yake cewa duk abu mai daɗi nama ne kaza ne kwai ne minerals wane ne ko ba ka ba duk daɗin shi a harshe ne ba tas da ya sauka a nan wurin in ya zo nan wurin daɗin ya ƙare ka ƙara wadawa ka gani babu wani mutum wanda zai ce maka ai ya sha kunun zaki ka ina da zaki wallahi har yanzu ina jin daɗin shi ai da ya zo na ɗin ya zo na shi kenan an gama haka nan naman kazan nan in da ka nan ka tana zuwa nan an gama ta yaya za ka fifita jin daɗin lokaci kaɗan akan jin daɗi madawwami shi sa shi yake cewa duk wanda ya zaɓa duniya ya wulaƙantar da lahirarsa to wannan yaro da kansa kuma ya halakar da kansa wani observation a daidai nan wannan musulunci ba yana cewa kanku neman duniya bane ba a'a musulunci kuma ya ne ya yadda mu nemi lahiran mu nemi duniyar mu kar mu manta mu mara lahira shine faɗa ta wani sarki da yake cewa wa mutaki fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutaki fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka gidanka na lahira menene wannan abu da Allah ya baka abu na farko da ake so ka fara kawowa a ranka shine wannan rai din da Allah ya baka da ran nan naka kafin ka mutu ka nemi lahiranka abu na biyu lafiyar da Allah ya baka ko ba shi maka ba kamar yadda Allah ya faɗa ya ne ina son ku da kallon yakin Qur'ani wa butagi fi ma ataka Allah abin da Allah ya baka da shi ake so ka nemi lahiranka Allah ya baka rai ya baka lafiya yi amfani da ran nan da lafiyar nan wurin neman lahiranka Allah nan ya baka kudi da kudin nan neman lahiranka masallatai ne ka gina a'a wanda suke neman fenti ne a musu a'a wanda confidence ya mutu ne a canza musu yana daga cikin matsalar musulmai za a ga confidence la zai mutu tsadan confidence nan gaba ne bai mutu naira ɗari biyu ba misali ɗari uku da hamsin tunda yanzu an ɗanyi wa'annan masu hafiya fiyan ɗari uku da hamsin ko wani bane ne tsaron shi ko in dai wanda dai za a sa a masallatai ne sai ya mutu mu musulmai sai mu ki canzawa wai muna jira sai ɗan kwamitin masallaci amma na ɗakin ka yana mutuwa ba za mu kwana ba a ɗakin ranar ko muna kwana za a ga mutum yana dawa mai ɗakin ta ce ai kwamitin da ya mutu ina mutum sai sai ya ta sai je su amma ɗakin Allah ba zai iya ka fara lura da masallacin unguwanku kwamfitin la nawa ne ya mutu abinda za ka iya siya ka siya cikin arzikin ka ka gyara a in masallacin juma'a ne da ka zo da kalla ban fitilla nawa ne ba sa yi ka je ka tuwo ka aiko kawai ka aiko ma ka zan kawai a zuwa gyara in yan kwamini sun ce ya ce a wani bawan Allah ne ta zuwa shi ke to shi aka ce lima a za wa kai lima a zakan bawo jaran akira abinda Allah ya baka dama ko yana daga cikin abubuwa da yawa musulmai da muke wasa da shi dama opportunity za ka iya ganin wani Allah ya ba shi dama da zai iya taimakon mutane a samun musu aiki a ba su jari makamantan irin wa'annan abubuwan amma sai sai daman ta zo ta kuce sai rika faɗa shekaru uku da suka wuce ni ne sai na sa hannu za a ɗauka mutane aiki amma ba a ga unguwansu ko mutum ji bai ɗauka aiki a'a mu kiyaye mutum nan gaskiya ni na san inda na fito ne yasa wani zaman nake magana da ɗayar ɗari haka za ga mutane mu a yankin mu suna da damar da za su taimaki mutane a samu musu aiki sai aiki ban san nan garin ba ana samu a nan ba a nan ba akwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya shige mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa mu gyara dama da kake gani ba kankanin abu bane shi sa ku turawa ke cewa wata opportunity commerce dama takan zo mun fiye su ɗaya in ta buɗe shi kenan saboda ka duk wanda yake kan wata dama wanda zai iya taimakon wani taimake shi ba ka sani ba gobe wannan wanda ka taimaka shi ne zai zo ya taimake ka ballantana Najeriya babu tabbaci ko Najeriya babu tabbaci yau kana aiki gobe za ka iya zuwa ofishin ka karanta wata takarda akan tebur da ka wuce zai ga an dakatar da kai dan Allah ba a samu haka Najeriya ne wani ba a rediyo kawai zai yi sanarwa wai an kore su da gaske nake a rediyo zai yan wuri kaza an kore su saka yana to kamar wani ma wurin da ke saboda zai rute shi kamar ni ma a wurin shi ke nan ya tafi yi kokari ka taimaki mutane balantana wannan zamanin da muke ciki wannan wannan gwamnati in ya zo baya yi da kai kawai sai ya kore ka ko ba ka ake yi ba shugaban kasar da in ya zo baya yi da kai kawai sai ya kore ka gwamnati yanzu kana da damar da za ka iya taimakon mutane to ka taimake su mutane suna zagin wasu cewa wai sun ɗauki yan unguwansu ko sun ɗauki wayan abokanansu ko sun ɗauki sirkansu in ba ka ji wayan ba su ɗauka a yan unguwan za su ɗauka domin su ne suke kewaye da su ko zai zama mai abu kunya yana ɗaukar mutane aiki ya ɗaukar gargaji ko ai matan ma ba ta ba matan za ta bar shi mutane mu mutunan mu adalci matan shi ma ba za ta bar shi ba za ta hura mai wuta dole sai an ɗauki wani ɗan wannan ka ko ba haka ba abokin shi wane zai taimake shi mana ko ba haka ba ne sai dai kuma musulunci yana gina shi duk da aka yi adalci sauran al'umma a buɗa musu kuma kowa ya samu ko nepotism ya fi jawar turanci ko musulunci baya san shi ka taimaki na ka taimaki sauran mutane shine abin da ake nema wa musulunci shau ya tsoron cewa mutumin da wa man arafa anna warithatahu a'da'a a'da'a lahu wa yajma'u lahum wa yajma'u lahum al-mal wa yadruku ila wa yadruku nafsahu shau ibrahim yace wanda ya gano cewa magadansa makiyansa ne, magadansa, an san magada ko? Magada, ‘ya'yana, mara yi misali da ni, ‘ya'yana, da yayyina, da ƙannaina, su ne magadana, sai mamana yanzu, so, da babana, wannan su ne magadana. Shau ya ce, wanda ya gano cewa wa'innan magadan nasa makiyansa ne, sannan ya ci gaba da tara musu yace wannan ya yaudara kansa kuma ya halakar da kansa ba da kuma irin magana da shi yake ka dan wayar da zare mai irin ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukiyar da kai taimako da ita ka bayar a waje ita ce taka dukiyar da kaje ka sa a account ɗinka na magada bane ko ba haka bane yanzu misali wanda suka gina wannan masallacin ko wanda ya gina wannan masallacin Allah ya saka masa dalili kana tunanin da kuɗi ne yanzu da nuka da basu kashe ba ko ba su kashe ba za su kashe ana rabawa wannan ya samu miliyan ɗaya wannan ya samu miliyan ɗaya da rabi wannan shi ke nan wuf ya ƙare mota ɗaya wani zai siya da kuɗin kuɗin ya ƙare to amma da ya gina masallaci ba ko da suka gina masallaci ba dukiyar ta zama tasu domin da alherin da ake yi a wannan wurin ana tura musu lada. Ya zama nasu ba? An ya zama nasu ko? To shi ne mun cewa yake ƙara jidda da maka a nan wurin. Ga can kuma a Qur'ani Allah ya gaya maka. Innama amwalukum wa auladukum fitna. A wani aya innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum. Aha, kalla ayar. fahdaruhum ko ba ka Allah yake ba ku kiyaye su to mutum ya gano wannan sai kuma yayi ta tara dukiya yake aikin alheri da kudin za ka tsaya ka duba nan ina ne ake wahalar ruwa sai a je a yi gogon dan je naira dubu ɗari da hamsin da za ka cire ɗama mutane gogon a cikin dukiyar da Allah ya yi maka ai ba ba za ka kai ba ko kasa ne ni na san goma na hannu a kaduna ko karamin kenan ana yin shi dubu ɗari da hamsin ne ka je kawai ka samu wani wuri ka neman wuri da zan mutanen gidan a yi over mutane su zage san wahala a'a wuri kaza ana da matsalar wutar lantarki mutum je zai iya biya ba sai a tsaya ana ji ne ya kawo naira dubu ɗaya wani naira ɗari biyar wani naira ɗari cikin dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka biya kawai duk wanda ya kalla wani abun alheri da wannan wutar da ka sa a gyara Allah zai baka lada goma almuhim ka aikata abun alheri da abun da Allah subhanahu wataala ya baka shehu ya ci gaba da cewa wa man arafa anna al-mauta atiyatun wa lam yasta'id lahu yace mutumin da ya san cewa mutuwa babu makawa sai ta zo dole dole sannan ya kiyaye tattalin mutuwan nan an ya san zabu ko ba haka ba yau ko gobe dole ne ka rika kidawa cewa dole zaka mutu ko ba haka ba ba wani wanda zai mutu zai dawwama a duniya wani mawakin larabawa yana cewa walau kanat dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha hayyan wa baqiya da duniya wani zai iya zama a cikin ta har abada to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mafi cancantan dawwama a cikin ta har abada domin shi ne halittar da Allah ya so. To tun da an yi da mutuwan nan sai ta zo kan kowa sai musulunci ya ce maka yi tattali kafin zuwa wannan mutuwa ta hanyar aikata ayyukan alheri. Sannan wani abu burgewa ba da wannan mutuwa Allah sai da ya faɗi dalilin da ya sa ya tanadi mutuwa. Allah yake na tanadi mutuwan nan ne dan na gani cikin ku su wane ne za su rika aikata abin alheri su wane ne za su aikata abin alheri. tabaraka allazi bi yadihi al-mulku ba gano ayan ba tabaraka allazi bi yadihi al-mulku allazi wal ayata saboda mene liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halici rayuwa da mutuwa ne dan ya jarabta ku ya gani wane ne zai yi aiki kyakkyawan aiki in ka kyakkyawan aiki ka je aljanna in baka kyakkyawan aiki ba Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana shawai tsawar cewa wa man ayyana anna al-qabra manzilahu wa lam yu'ammiru wa lam ya'muru shau yace mutumin da mutumin da ya tabbatar cewa kabari shi ne ainihin masaukinsa shi ne special three bedroom flat na shi ko ba ka bane ka san yanzu mun zaba ko ne two bedroom ko three bedroom ko six bedroom ko ba ka ba to wannan kabarin shi ne duplex naka to wanda ya tabbatar cewa kabarin nan shi ne masaukin salama hala sannan ya iya aikata abubuwan da zai gyara wannan kabarin haka san yanzu aikin da muke yi na alheri shi ne yake gyara mana kabarin ko ba shi bane shi ne yake gyara mana kabarin nan inda za a samu in ka ta yin aikin alheri ka ta yin aikin alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sa ka a cikin kabarin sai a buɗe kabarin iya ganin ka a buɗo maka gidan aljanna malam kamshin aljanna nan da ku kuma malam sallolin ka suna zuwa suna maka fira za su zo maka a suran mutum ka gan su kyakkyawa wane ne wanda ni ban gane ai ni da sallan azhar ba kana kiyaye ni a duniya ba kike haka ne haka ne haka ne to ai ni ne sai su ta bira da kai ne ta bira da kai ne ta bira da kai har zuwa lokacin da asar za ta bi sai sallan da asar ita ma ta zo sai ta maka bira amma in mutum ko yake gyara kabarin ba Zala sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana da an sa shi a cikin kabarin mutane na juyawa wayannan mala'ikun nan za su zabga zabga ko ba da bane zo kuma tambayoyi wane ne ubangijin ka kaga ma hadan ansa ko da wannan ne wani malami yake cewa ya kamata ma jaraba wanda ake yi a daina kiran da su wannan ba su san sakar ansan nan a daina kiran shi ya zama practice saboda ai ma kai ba an ba da sakar ansan abu da za ta leka layi abin ko ba haka ba amma wannan magana na shi kuskure ne ko ba haka ba zai hana mutane su dage su yi karatu ba ba karanta matakan tsaro ko ba ka ba in an kawo mutum ya yi saka ransa a kore shi a makaranta Allah ya ce mana yake cewa idan mutum ya gyara kabarin da ayyukan alheri ana sa shi mala'ikun nan za a sa kabarin nan ya matse shi wannan hakan daren naka ris nan naka za a matso shi sai ya haɗo da wannan sai ya fillo haka ya zama tsaron takarda tsaron sai a fuke ka sai a turo maka kwanci a turo miki a turo maka ko a turo miki to sai a turo miki wata kunama girman kunama daya wanda ake turo ma mutum in yake bin Allah a kabari ta kai girman alfadari an san alfadari ko in ba gane alfadari ba ya kai girman jaki mu tsaya kan jaki kunama fara daya na kabari ta kai girman alfadari ko jaki ya ga mutane wasu ba san alfadari ba donki da an zara su ke kunama kwara ɗaya ta kai girman jaki haka za a turo da a cikin kabarin nan sannan ba za a turo ma mutum guda ɗaya ba sannan za a turo macizan kabari maciji kwara ɗaya na kabari maciji kwara ɗaya na cikin kabari ya kai girman rakumi haka zai rika nan na mutum yana tsaran shi yana Allah mutum ba Allah ya shi malam ya tura cewa wa man aikana annan sirata mumiruhu walam yukaffir sikalahu malam ya ce ina tausayin ko ko mutumin da ya sakankance ya tabbatar cewa akwai wannan siratin da za a hau ba mun faɗa ba ko wannan siratin sannan ya ki rage ma kansa nauyi shehu ya ce wannan mutumin ya yaudara kansa kuma ya halakar da kansa domin ai kowa da nauyi da kayan nauyinsa ko kayan zunubinsa zai ɗauko zai haukan wannan siradar kayan nauyinsa na zunubi to yau ka zalunci wannan gobe ka rubuci wannan gobe ka hantara wannan gobe ka wannan ka yi gulman wannan ka zagi wannan duka nauyi kake kara ma kanka shi ne shi muke cewa duk mutumin da ya san akwai sirari ya iya rage ma kansa nauyi na zunubi ya ce wannan mutumin ya yi da kansa kuma ya halakar da kansa shau ya ci gaba da cewa wa man aikana annar nara mahallin fujjar walam ya'ruf bilha mutumin da ya tabbatar cewa wuta ita ce masaukan fajirai masauki na masu saban Allah amma bai gudun wuta ba shi ma wannan mutumin ya yo da kansa kuma ya halakar da kansa a to ya san mutanen za a sa masu laifi sannan shi kuma ya ci gaba da yake da laifin ina ba ba kenan wutan saboda ka kai ke yaudara ba mu fara ba baya ko wanda za su rika yaudarar mutane suna ganin kamar mutane suke yaudara alhalin kawunan su suke shirya ma Allah ku su Allah ka yafi mana shau yace wa man arafa annal jannata manzilun manzilu ahbadillahi tabaraka wa ta'ala mutumin da ya tabbatar cewa aljanna nan ne masaukin bayin Allah na gari sannan walam yaqlubaha bai nemi aljannan ba ta ya ake neman aljanna ne ma na aiki da wuri aiki na gari kyawawan ayyuka yawaita istighfar yawaita salatin annabi yawaita kima iyaye biyayya taimakon su taimakon raunana makamantan irin wa'annan duk abin da ka san abin alheri ne musulunci ce ka aikata Allah kaɗai ya san wanda zai karɓa daga cikin ya sa ka aljanna wani ta hanyar shirin kwalba a hanya ko kaya a hanya ko kusa a hanya wannan ne Allah zai kalla ya ce na ya ce maka jika aljanna sosai shau ya shawar cewa wa man aikar anna iblis adu wanda ya tabbatar cewa iblis shaitan makiyinsa ne amma bai guji shaitan ba inna shaitana kuma aduwwan fattakidu aduwa lalle shaitan makiyinku ne kuma ku rike shi a matsayin maki duk abin da ke kan zai zo ya ruwaita maka na ka saba wa ubangijin ka kace naki domin ranar lahira da wannan mutumin da shi ɗaya yau jira da shi ɗan za su yi barabara ko za su yi bani Allah ya kawo mana nan na sama Allah ya kawo mana kamar sanin shaitani iskani iskani kuma faran ma ka farka wala inni bari in yi ta in ni afafu Allah kaga wai shaitan ne ma wai ta shaitan ma ya rena mana wayo ba wai shaitan ne yake cewa inni afafu Allah rabbul alamin ya zuga mutum ne ba ya zuga mutum mutum ya saba wa Allah sai shaitan yake ni ba ruwa na da kai ni ma da kake gani na afafu Allah rabbul alamin ina tsoron ubangijin nan nawa har yanzu sai dan ya yarda Allah shi ne ubangijinsa inni aqafu Allah rabbal alamin sai Allah ya kulle kinsa yace fatana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha da shi wannan da ya saba wa Allah da shi shedanin dukan su za a sanya su a cikin gidan wuta ne haka kisan ta zo a cikin suratul ibrahim Allah mutu ba Allah ka yafe mana shine Allah subhanahu wa ta'ala yace fala taj'alu lillahi anjadan wa antum ta'lamun kar ku yadda ku sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya alhali kuna sani yau mun dauko tafsirin Shehu Ibrahim ne saboda mutane su gano Shehu Ibrahim din nan ba karatu yayi ba sosai karatu yayi ba tafsirin nake karatu nake karatu a nan wurin ba mutane suna gani wata rana in karatu akan tafsirin Qur'ani wata rana in yi karatu akan Ibn Kathir haka nake yin tafsiri yau na zaɓa karatu ne akan tafsirin Shehu Ibrahim bin Yasir saboda mutane su gano shehun nan ba karatu ya tashi yayi saboda ka ce kana son shehu ka ki tashi kai karatu ya mutuwa ba shehu kake so ba ka ce kana son shehi ka ki yin koyi da shehi ya nuna akasin haka ne kake to daga duk wanda yake yana san shehi ka je gani a cikin wayan abubuwan da muka karanto tun daga farkon bakara ba har zuwa nan wurin shehu tafsirin rana ɗaya ne har zuwa ne har zuwa inna Allah la yastahi ne da ne shi da da tafsir ya tuba sai ga tun daga bakara har zuwa nan za a ce maka darasi ke yake amma shi ne shi ke zubar da wannan karatun ba ka ce ka duba kai kallon ikon ne sun daga mu daina yaudarar kanmu muna ficewa da shehu muna yin abubuwan da yake sun saba wa karantarwar addini za ka zo lahira shehu ya yi aljanna an yi gidan wuta da mutum shehun nan ba shi ne yake faɗa yake cewa shi babban burinsa babban burinsa Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zamanto mai juya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takalmi shehun nan ne fa yake cewa da lokaci na da komai nawa duka na juya shi hidima zuwa ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa amma sai wasu ba su fake da shehu je suna saba wa Allah ko suna shan giya ko suna zina ko suna wasu abubuwa wanda haramun ne a musulunci kuma suke wai su suna da shi shehi ba ruwansa da su kuma shehi ya tsini ne musu duk wani mutum da kaji an ce masa dan hakika ne to tsinanne ne a wurin shehu wanda yake so ya ga wannan ya je ya nema wasiƙar da Shehu Ibrahim ya rubuta bismillahil muttaqin sunan ta kenan za ga abin da Shehu yake faɗa dukkanin mutanen nan da ke saba wa Allah subhanahu wata'ala ko ta hanyar shan giya ko ta hanyar zina kai Shehu cewa yi ma muƙaddamin da ake aikata saban Allah a gabansa bai hana ba sinanne ne ba mu gaya wa mutane wannan mutane san shehu nan ya kubuta ya barranta da dukkanin masu saba wa Allah subhanahu wata'ala masu fakewa da shehu ya kamata malamin gani mata ko mala bismillah ne kadi za mu nemo ta za mu zo da ita nan wata rana za mu karanta rana ba za a yi tafsiri ba ba mu karanta ta saboda mutane abubuwan ya fara yawa ya ma yawa ɗan ma ya ce ya ma yawa ya ma yawa ba ma ya mara yawa wata rana ba za mu yi tafsiri ba haka za mu in Allah ma bai ba mu dama mun yi ba to a ɗaya daga cikin wuraren da muke yin karatu a garin za mu sa rana ranar shi za mu in ma ba mu yi haka ba za mu ware rana za mu sa ranar wa'azi na goren sallah za mu ware sai a zo a karanta wannan wasiƙa na ga abin da shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kila dama mun sa littafi guda ɗaya na shehu Ibrahim ɗin ko ruhul adadi ko yawwa to wa'azinmu na goren sallah zai zama ko dai bayan sallah da sati biyu ko za da magana da mahukunta su iyayen gidan nawa ko masu masauki na din za mu magana a duba gani tun da yanzu na dawo da iyalai na nan to bayan sallah ne dole zan koma ko to za mu yi tsare-tsare ne mai kyau mu ga yaya za a tsara din amma goren sallah mu zai zamanto kan bismillahil muntakim ne wasiƙa doguwa da shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala an ya bayar a watsa ta a duniya akan ta za mu yi mata da tungonar sallah da yakan Allah subhanahu wataala in Allah ya raya mu da rai da lafiya za mu faɗa da yanayin yadda abin zai kasance da yakan Allah subhanahu wataala mutane su tsara fahimta dukkanin wani wanda ya fake da ɗariƙa ko da shehu to ba ruwan shehu da shi matuƙar yana saba wa Allah shi ne abin da za mu takaita kawai a kai akwai sauran zartuka wanda shi ibrahim ya zaje Allah ta'ala an ya yi wanda za mu za mu kara dawo da tafsirin sa to na ga wani abu da ya faɗa akan cewa a shau yayi magana akan wannan ayan fatu bi suratul limitli wa rusha ya ku min la yakun bi kharijin za mu kara dawo da tafsirin shehu da yadan Allah subhanahu wa ta'ala yan wana ina ganin abu da za mu yi dauka kenan a karatunmu na yau ko ko za mu je ba za mu je wani lillahi an dada a to mu tsaya a nan wurin wala bila min lai andara wa anta da mushimu zama karafiyar ko to a jinta muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana za mu an tambayoyi ɗaya biyu uku in akwai ne shi in kuma babu za mu to yau a ranar ma ne ke tambaya ma yo Allah ya a karmakallah kamar yadda muka samu katar amsa na'am da tambayoyin da za a mana a kabari na Na'am.
wannan kuka wa marar suka wa kibla eh to idan mutum ya koya ya sani a nan duniya eh ya yi nuni da cewa zai samu sauƙi kenan a rayuwa na barfiya na kabari da an zo masa wannan tambaya wato yana da matuƙar muhimmanci mutane su fahimta ba wai haka kamar rabbuka radiyallahu man nabiyuka ba shi bane abin da ake magana a wurin an gane wannan an gaya maka wayannan abubuwan ne ka san su su za a tambaye ka a kai saboda haka ka tsaya ka san ubangijinka ta hanyar neman ilimi ka san wane ne annabinka ta hanyar neman ilimi menene hukunce-hukuncen da addinin ka ya faɗa to idan ka zo wannan kabarin to da an maka tambaya sai ka rika ansawa da an maka tambaya sai ka rika ansawa ai akwai wanda ya riga ya san su amma zai zo kabari ya kasa ansawa sakamakon ayyukan zunubi da yake yi ko ba an faɗa ba za a tambaye shi sunan littafin an yanzu ba wanda da sayarwa ne idan ma da abu ko ba ga bane ko wai idan ma da abu ne ba wai idan ma da abu ko akwai wanda za a tambaye shi man rabbuka gashi ya sani Allah ne ubangijinsa sakamakon saba wa Allah da yake zai ce la adil ban sani ba ban sani ba cewa da yake bai sani ba wahala zai zai biyo baya shine abin da ake nufi da ni da kai mu ƙara tashi mu nemi ilimi ko da minti talatin ne a rana ka ware ka rika zuwa wurin wani malami a unguwanku kana ɗaukar karatu zai amfana da kai kuma sauran malamai da ma nan garin na ga suna da kokari sosai suna sanya karatuka a masallatan su wurare daban-daban Allah ya saka musu dariye mu ne rage gare mu burkar alerta don mu kara samun ilimi a kai wani tambaya wani tambaya ta bismillah me me koro koro in dai in dai yadda na fahimce shi ne shine Allah subhanahu wata'ala ya baka abu da yawa amma in zaka bayar sai ka rika dan batis ko ba ga wani to musulunci baya tsara musulunci yana son ya kyautata yadda ya kyautata shine Allah subhanahu wata'ala zai kara masa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kallon da Allah yake ba za ka taɓa sa hannu a ajuwanka ka ɗauko naira goma ko naira biyar ka ba wani mabukaci ba ba sai sai Allah ya bayar maka da maka alheri ba za ka ɗauko naira kallon ayya na Allah idan ka bayar da naira goma to Allah sai ya baka naira ɗari idan ka bada naira ɗari Allah sai ya baka dubu in ka bada dubu sai Allah ya ninka maka wannan abu su goma bisa ka'idar sanan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha yadda za ka ba wani kyautar naira miliyan ɗaya kai sai Allah ya baka miliyan goma ƙa'ida ce ta Allah shi goma yake ninkawa ko menene kai zai ninka maka goma ne an gani ko sannan kuma ana ƙara jan hankalin mutane duk lokacin da za ka fara ba da abu ka fara bayar da makusantanka mazumuntanka daga mazumuntanka sai waɗannan makwabtanka abin da mutunci yake faɗa kenan bismillah wani tambaya Bismillah. Akan cin hanci. Ta. Ai, idan har ya zamanto ba yadda mutum zai yi, yana cikin wannan damuwar kuma damuwar wanda za ta iya kai shi halaka ba wai cewa a in ban samu aikin ai mutum bai zama ke wani mutu ba ko mutum bai zama ke wani mutu ba sai ya zo ya bada kasuwanci ya yi tireda mu ko amma yana cikin wata damuwa sosai ku ta aka ce wannan jinne a garura su yi wani ma'azura lalura tana halatta abin da yake da ba halal bane saboda in yana cikin lalura har ga Allah ya bayar aka yi masa wannan abin shi da shi ya kuka da an ma zalunce shi da jin to da wani san ne suke suke suke cin masa ba Allah ya yi mana Allah ya yi mana ga ga wancan ya zama mutum mugu ne ya saba cutar mutane faɗan wannan ko da ba to kai sai an ce wani matuci bane za a faɗa wani kake mu'amala da shi ko kai ka kasan san ba a cika fita ba kai tsaye shi ke nan ta laba su saboda ƙara mutunci alhaji na tafa sai ku zai da sai daga ya ba da yi wannan Allah ya ce mana Allah ya ce mana ina ganin abin da za mu iya dauka kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya faɗi lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana limaman mu Allah subhanahu limaman mu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara wa rayuwar barka sauran masu kama masa muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu jagoranci dan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari namu na tabbata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya dukkanin abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dare ko rana Allah subhanahu wataala ya kashe mana da alƙalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci masu sai masu hidima da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah ya zuciyar su albarka da al'ummar san Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu jagoranci Allah ya fi kan dukkanin abin da zai zama to alheri ga al'ummar wannan gari dukkanin abin da zai zama to ba alheri ga al'ummar garin ba Allah ya kira hannunsa dan الكرم من الله صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والإسلام والسنة توفنا وعن راض عنا يا كريم وصل اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين ana ɗauka ana farma yan kwamitin masallaci ne a ina su sai ba su rufi wannan ba shi ba kawai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na gode sosai. Allah ya saka da alheri.